أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد dukkanin yabo da godiya su ƙara tabbata ga Allah subhanahu wataala mai kowa mai komi da ya sake hare mu a wannan masallaci mai albarka masjid Usama bin Zaidin da ke nan a garin Famfo akan titin Birnin Kebbi Road inda muke ci gaba da tafsirin Alƙur'ani mai girma kamar yadda aka saba a kowane dare na wannan wata na Ramadan mai albarka yau muna nawa yau muna takwas ga watan Ramadana ta shekara ta 1447 bayan annabi sallallahu alaihi wasallam wanda kuma ya daidai da 25 ga watan biyu na shekara ta 2026 miladiya wannan shine darasi na takwas a cikin tafsirin suratul baqara wanda a jiya mun fara tafsirin aya ta 253 ba mu samu kammala ta ba don haka za mu sake ainihin wato daidai gabar da muka tsaya inda Allah subhanahu wataala yake muna bayani akan ya fifita sashen annabawa akan sashi tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajatin wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinat wa ayyadnahu bi ruhil qudus wanda jiya mun ji karatunta bayan mun dauko bayanin cewa a cikin annabawa Allah ya fifita wasu akan wasu amma Allah ya fifita annabi sallallahu alaihi wasallam bisa ga dukkanin annabawa daga nan kuma sai sauran ulul azmi na rusuli daga nan kuma sai manzanni sannan annabawa waɗanda annabawa ne manzanni ne kuma annabawa ne sannan sai waɗanda annabawa mun ji Allah subhanahu wataala ya ce minhum man kallama Allah cikin su akwai wanda ya magana da Allah Allah ya magana da shi kamar annabi Musa da kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma annabi Adam bisa ga zance mafi inganci kamar da Ibn Kathir ya ambata sannan Allah ya ce wa rafa'a ba'dahum darajat Allah ya daga sashen su da wasu darajoji wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinat kuma Allah ya ce mun bawa annabi Isa hujjoji bayyanannu wa ayyadnahu bi ruhil qudus kuma mun karfafi annabi Isa da ainihin ruhul qudus ruhi mai tsalki shine mala'ika jibril a wannan Allah subhanahu wataala ya ambaci falala ta annabi Isa da cewa an bashi hujjoji sannan an karfafe shi da mala'ika jibril wanda yake an ce duk inda yake tare to yana tare da mala'ika jibril yana zama mai kula da shi Allah ce walau sha Allah inda Allah ya ga dama ga tsarinsa maktatalar ladina min ba'dihim to da waɗanda suka zo bayan waɗannan annaba ba su yaƙi da junansu ba in ba'di ma ja'atuhumul bayyinat bayan hujjoji sun bayyana gare su walakin ikhtalafu sai dai sun yi sabani sun saba ma juna a faminhum man amana daga cikin su aka samu wanda ainihin yayi imani wa minhum man kafara cikin su kuma wani ya kafirce haka Allah ya tsara walau sha Allahu inda Allah ya so maktatalu da ba su yi yaƙi da junansu ba walakin Allah ya fa'alu ma yurid sai dai Allah yana aikata abin da ya so Allah subhanahu ta'ala wani wuri na cewa walau sha Allahu la ja'ala nasa ummatan wahida da Allah ya ga dama da ya mai da al'ummar duniya su zama al'umma guda musulmai gabaki daya amma tsari ne da sunna da tsarinsa yayi fariqun fil janna wa fariqun fis sa'ir da fatar Allah subhanahu wataala ya tabbatar da mu akan tafarki madaidaici to a aya ta 254 sai Allah ce ya ayyuhalladhina amanu anfiqu mimma razaqnakum
bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhalladhina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmul la bay' أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون
Allah subhanahu wataala ya ce ya ayyuhal ladhina amanu ya ku masu imani anfiqu mimma razaqnakum ku taimaka ku ciyar da abin da muka azurta ku da shi ba dubara ku tabba ku ba abu ne da muka muku hanya ta samun sa min qabli an ya'tiya yawmun kamin wani yini yazo la bai'un fihi a wannan yini babu cinikayya babu saye babu saisuwa wala khullatun kuma babu soyayya tsakaninku duk yadda wani ke son ka ba zai iya taimaka maka ba a wannan yini duk yadda kake son wani ba za ka iya taimaka masa ba wala shafa'a sannan babu ceto a wannan rana wal kafiruna humuz zalimun kafirai dai su ne azzalumai na asali in ana bukata azzalumai to da an ga kafiri an gama a wannan aya Allah ya kore abubuwa don Allah masu muna kuwa garban baya ku ji tsoron Allah ku bari kuna cutar da mu wallahi haba jama'a na ɗaya wani wargi ku ta wani wuri mana haba duk ɗaya abu a nan allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da cewa a wannan yini babu saye babu sai suwa babu wani wanda ya kasa haja ta da niyyar a zo a saya babu ma wanda adda abin saye saboda kowa ya tashi zero kowa ya tashi empty sannan wala khulla domin a wata aya Allah ya ce al'akhin la'u yau ma'ilin ba'aduhum li ba'adin aduhun illar mutakun wato masoya a wannan rana maƙiyan juna ne sai waɗanda suka yi soya ta tsoron Allah a nan duniya sai ka kalla ka kasa abokanka saman tiri kusan ɗari sai ka ce to kashi talatin ɗin ga ina mun ka haɗu da su za ka isku wasu daga cikin su wurin kasuwanci mun ka haɗu wasu daga cikin su wurin makaranta hun ka haɗu ƙila ta boko wasu daga cikin su wurin harka addini hun ka haɗu kuma kuna son juna to wannan ita ce mai ɗorewa al'akhillau ba'dhum yawma idhin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illa almuttaqun kuma haka yazo a cikin hadisi wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alai wa tafarraqa alai Allah subhanahu wataala ya bamu iko soyayya domin Allah sannan Allah ya kore cewa wala shafa'a babu ceto da wannan ne malamai suka ce kenan kamar da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya ambata a cikin Al-Qaidatul Wasatiyya da sauran littattafansa cewa ash-shafa'atu shafa'atan haka shi ma Ibn Abdul Wahhab ya kawo wato ceto kala biyu ne akwai ceton da Qur'ani ya kore akwai ceton da Qur'ani ya tabbatar suwa wata ayoyi wasu ayoyin ka karanta sai ka ji Allah ya ce babu ceto ranar alkiyama wasu ayoyi kuma sai ka ji ya ce akwai ceto to ya za a hada ayoyin shine cetun da yan bid'a suke tsammani kawai lahira mutum yayi tabargaza ta yana a duniya duk abin da ya gobe kiyama kawai shiga aljanna saboda yana da kusanci da wani ko wani ya mai alƙawalin zai cece shi to wannan ceto ne Allah ce babu shi amma kayi aiki na kwarai inda ka samu kasawa to ana kyauta da zaton wato annabawa za su yi ceto manzanni za su yi ceto waliyan Allah za su yi ceto shahidai za su yi ceto to nan ne sai ka samu ka shiga cikin wanga ceto Allah subhanahu wataala anan ya ce wala shafa'a babu ceto an fahimta ko a wani wuri yana cewa yawma yaqumu ruhu wal mala'ikatu saffa la yatakallamuna illa man adhina lahu rahmanu wa qala sawaba ranar da mala'ika jibril da sauran mala'iku za su zo su tsaya gaban Allah a tsaye da mutane sahu sahu Allah ce babu mai iya magana babu mai iya magana a wurin sai wanda ya ba izini wala yashfa'una illa illa liman irtada ko wahum min khashyatihi mushfiquna a wani wuri Allah ce ba su cetun kowa sai wanda Allah ya yarda a ceta don haka koda wani zai yi ceto to wa ya sanar da kai cewa kai za a cece ka balle yanzu tun duniya kowa ya rike mai ceto ne a'a zaka nemi ceton ne wurin mai shi shine Allah subhanahu wataala da aka ba a cewa shehu dan hodo ka cece mu na ɗaya dai babu wanda ya sanar da kai cewa shi shehu dan hodo tabbas ya ceto sannan kaddara ma zai yi ceto to wa faɗa ma kai kana cikin waɗanda zai ceta don haka kuskure ne mutane suke yi ranar alkiyama ba wurin wasa bane hatta kai wasu na yaɗa ƙarya cewa akwai wani shehun su da zai sa su cikin aljihu mai yana da riga mai aljihu dubu saba'in don haka zai ɗibi mutane sai ya kusan mayabi sannan Allah ce ba wai kai har da baka shiga aljanna ba to Allah ka take shiga aljanna inna lillahi wa inna ilaihi kuma la yasu aqida da suka wada wadannan labarai Allah shi kare mu shi yasa malam kabiru gombe ce you are not serious kai ko gombe house an ka ce wani ya shiga su uku ba gane ba ya dace a kore duk jami'an tsaron nan balle aljanna ka ko san tsaron da aka aljanna da security din da aka gare ta a ce wai wani sai ya yi maya kusan nawa sannan a gane Allah shi kare mu don haka kada ka yadda tun nan duniya ka dauka wa wani zai cece ka kai ahlus sunna ba ka taba da ahlus sunna zai ce ibnu taymiya zai cece shi saboda ya sa abin da yake babu ahalu suna za ka ya ce bin bas zai cece shi ko ofemin ko albani ko ne a muna dai musu su ma kyakkyawan zato insha Allah za su tsira amma ba mu dogara gare su cewa su cece mu ba Allah subhanahu wataala ya sa mu gani to sai Allah subhanahu wataala ya ce wal kafiruna humuz zalimun kafirai su ne azzalumai na asali saboda su suka dauki haƙƙin Allah abinda Allah ɗaya kai sun ka ba wasu mutane a lokacin da kake kiran wani ba Allah ba ka ɗauke haƙƙin da Allah ɗaya adda shi ka ba wani mutum a lokacin da kake neman ceto tun nan duniya ba wurin Allah ba kake neman shi gurin wani ɗan adam to ka nemi haƙƙin Allah a gurin wani shi ko a zulmu lugatan shine wada'u shay'i fi ghairi mahallihi a ɗora wani abu inda bai dace ba Allah subhanahu ta'ala ya kare mu a ɗaya daga cikin magabata kamar yadda Abdullahi ibn Dinar Ata ibn Dinar yake cewa kamar da ibn Kasir ambata yace alhamdulillahi alladhi qala godiya ta tabbata ga ubangijin da yace wal kafiruna humuz zalimun yace kafirai sune azzalumai walam yaqul bai ce wal zalimuna humul kafiruna ba cewa azzalumai sune kafirai domin babu wanda bai zalunci kai ne ba shi yasa lokacin da wata aya ta sauka a cikin suratul an'am Allah yake cewa alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون
da Allah ya saukar da wannan aya Allah ya ce allazina amanu waɗanda suka yi imani walam yalbisu imanahum bi zulmin ko ba su cakwada imanin su ba da zalunci ba su hada imanin da sun kai da zalunci ba ula'ika lahumul amnu waɗannan suna da aminci a gurin Allah a gobe kiyama wahum muhtaduna kuma su ne shiryayyu sahabbai wannan lamarin wannan aya ta tsorata su sai suka zo ran annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce ayyuna lam yadhlim nafsahu in an ka ce haka ka annabi cikin wa bai zalunci kai ne ba domin zalunta kai dudda da ka tashi kai wani aikin alkhairi ka ki to ka zalunci kanka shi yasa Allah ce thumma awrathana alkitaba alladhina istafaina min ibadina sannan sai muka gadar da wannan littafi ga wasu daga cikin bayanmu da mun ka zaba masu ilimi faminhum zalimun li nafsihi Allah ce ciki akwai wanda ya zalunci kai ne to kana da dama ka tashi kai nafila raka abi sai ka zama ka zalunci kanka kana da dama kai wani aiki alkhairi sai kila wani ya zo ya nemi taimakon kana da damar naira 100 ko 200 ka bai sai ya wuce sai ka ci kayya inda ne na bashi 200 dan ga to ga ta nawa sai ka ji abin ya rama kuma ga rai ko wani abu na alkhairi yanzu wani bai samun tarawihin ga kwamfili sai ramadan ya wuce ce kai kadiba fa wani bi zaune ɗaya nake fa ka gani zalama nafsahu to Allah ya ce walam yadhul ne walam yalbisu imanahum bi zulmin sai sahabbai suka ce ma annabi haka sai annabi ce ayya akwai misunderstanding ai aya gaba da ku take ba da mushrikai take ba ku ji inda Allah ya ambaci luqman ba Allah yake cewa wa idh qala luqmanu libnihi wa huwa wa huwa ya'idhu la tushrik billah وإذ قال لقمان لابنه وهو- لقمان.
وإذ قال لقمان به libnihi wa huwa وإذ ya'idhu قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله Mm.
إن الشرك لظلم عظيم Allahu akbar to annabi a wannan ne aka ce matafsirul qur'ani bis sunna yanzu sahabbai ba su fahimci wagga aya ba sai da annabi ya fassara musu da wagga ayat kuma tafsirul qur'ani bil qur'ani ne amma direct daga manzon Allah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu ba ku ji lukman ya ce ma ɗane ba ya bunai ya kai ɗana la tushrik billah kada kai shirka da Allah inna shirka lalle shirka la zulmun azim zalunci ne mai girma ka qur'ani ya ambaci shirka zalunci don haka wanga zaluncin da aka ne waɗanda suka yi imani bas- walam eh, yalbisu imanahum bi shirkin bi zulmin ai bi shirkin ma'ana ba su yi shirka ba cikin imanin su, to suna aka ne to Allah subhanahu wataala sai ya ce mi a gaba Allahu la ilaha
الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم
a yau ga mu mun cimma babban aya gara kowa san da ita Allahu akbar ayatul kursi wannan aya kamar yadda ibnu kasir ke cewa hadhihi ayatul kursi wannan ita ce ayatul kursi walaha sha'anun azimun tana da sha'ani mai girma a cikin addinin musulunci aya ce mai girman gaske wasu malamai sun ce mala'ika dubu saba'in suka rakku mala'ika jibril a lokacin da za a yi wahayinta saboda girmanta wannan aya ya tabbata a cikin hadisi wanda yake ah, abu dawud ya rawaito shi ainihin hadisi na 1496 hakanan imamu tirmidhi a hadisi na 3478 da sauran maluma da suka rawaito hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa fihi ma ismullahi al'azam cikin wagga aya ne adda sunan nan na Allah mai girma ismullahi al'azam wanda idza su'ila bihi ajaba wa idza stu'iza bihi a'aza in an ka roke shi da shi yana biya in an ka nemi tsari da shi yana tsarewa wannan aya wata rana Abdullahi dan Mas'ud sai na Umar ya fita inda mutane suna zaune sai yake ce musu wane ne cikinku zai faɗa mini mafi girman aya a cikin alkur'ani sai abdullahi dan mas'ud ya ce ka faɗo ga masani ka tambayi wanda ya san wace aya ce sai ya ce ita ce allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum wannan aya ita ce aya mafi girma hakanan ya tabbata a cikin sahihul bukhari wanda saboda tasirin hadisin imamul bukhari ya kawo hadisin na ɗaya a kitabu fada'ilul qur'an imamul bukhari ya sake kawo hadisin a cikin kitabul wakala ma'ana babin wakilta wani ga wani abu sannan imamul bukhari ya sake kawo hadisin a cikin siffar iblisa wato siffar iblis da sauran wuraren da imamul bukhari ya kawo hadisin har zuwa ga abu huraira ta hanyar muhammad ibn sirin ya ce abu huraira allah ya ƙara masa yadda yana ba da labari yake cewa wakkala ni rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wata rana manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya wakilta ni bi hifdi zakati ramadan da kula da zakar ramadan wagga da za a basu a nan gaba kaɗan ita ce zakar da kai to mutum ne ake sawa ya tattara ta domin a raba ma waɗanda za a raba ma to abu huraira a wannan shekara shine sa'i shine mai kula da wannan zakka ta ramadan fa'atani atin sai wani mai zuwa sai ya zo mini faja'ala ya hathu min at'ami sai kama wato ainihin bincika abinci sto inda aka aji kayakin sai ji wato kamar ana burkutar kayan da a ciki sahabbai ba tsoro gare su ba sai suka tsaya sun iya tsaya yana dako yana nan sai ainihin fa akhastuhu sai ni damke shi ya zo a ruwayoyi daban-daban cewa ya zo ga yanan wata halitta daban mai ban tsoro da haka sai abu hurairar damke shi wa qultu sai na ce la'arfa annaka ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lalle sai na ɗauke ka na kai ka inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya wakilta ni faƙala sai ce da'ani rabu da ni fa inni muhtajun wa alayya iyalun wali hajatun shadida ya ce ka kyale ni domin ina cikin bukata shi yasa na zo na ɗibi wani abu a nan sannan kuma ina da iyali ina cikin tsananin bukata ƙala fa kallaitu an husaini kyale shi fa asbahatu sai ni waye gari da asuba ina zuwa yana daga cikin mu'jizan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce ya aba huraira ya kai aba huraira ma fa'ala asirukal bariha ya kun kai da mutumin nan da ka kama jera da dare kaga annabi fa kawai shi ya fara faɗa ma Abu Hurairah tun kamin Abu Hurairah ya gaya mishi ga abin da ya faru qala sai yace qultu ya rasulullah nace ya ma'aikin Allah shaka hajatan shadidatan wa iyala lallai ya na kama shi tabbas amma ya kawo koke na tsananin bukata da kuma iyalinsa farahimtuhu sai ni ji tausansa wa khallaitu sabilahu sai ni kyale shi ya tafi qala sai annabi ya ce ama innahu qad kadhabaka wa sayaudu ya maka ƙarya kuma zai dawo fa aradtu annahu sayaudu sai na san cewa lalle korun da annabi ya ce zai dawo zai dawo Allahu akbar su sahabbai in dai annabi ya ce a shikenan ha annabi ya ce shikenan su sun san haka magana take la ilaha illallah to haka aka son kai ahlus sunna in dai anka ce wallahi shi yasa ganin ahlus sunna salafiyun wallahi in hadisi ya inganta in ana yanke sai sun aiki da shi da kaga ana shakku game da hadisi wallahi bid'a a cikin zuciyarka wallahi dan bid'a kake son zuciya a gare ka ba sunna haka ba amma wallahi ahlus sunna ko wani professor bid'a ba haka yace ba yace ya za ku ce izala ahlus sunna ba su annabi wadanda bidadde suka yi su ji an ce annabi ya ce ayi shi ya mai da tawahi ne irin na annabi siffa ta irin ta annabi sallallahu alaihi wasallam ayyuka ne maganganu ne azumin attanin alhamis duk wani abu da ya ji an ce annabi na so sunna to shi ka wani ɗabbaƙawa kuma shi as sun annabi na haƙiƙa an fahimta ko ba kawai ga fatan baki ba kana son annabi amma ba ka ɗabbaƙa ayyuka ne suka ce lauka na hubbuka sadiqan la atatahu innal muhibba laman yuhibbu muti'u inda son kaga wanda haka so gaskiya na da ka mai da'a domin gaskiya soyayya ita ce da'a respect an bayyana ko shi shi ka nuna gaskiya in dai mutum ya ce yana son ka yana son ka amma ka ce abu bai iya ko ka ce bari bai bari ba son kai kai ba ƙarya ta kai to shi son annabi ba da fata bai su ko in bid'a sun dauki son annabi kawai ga baki an bayyana ko to ba shi ake nuhi ba law kana hubbuka sadiqan la ata'atahu to abu hurairah ce tunda annabi ya ce wannan mutumin zai dawo fa'araftu annahu sayau na san cewa lallai mutumin ko zai dawo farasattuhu abu hurairu ce ranar nan sai ni ƙihita ni tsaya ni tsare wannan sto na abinci don in gani faja a ya hasu ta'ama sai ga yako ya zo na ta burkutar wannan sto domin ya ɗibi abinci fa akhastu sai ni kama shi fa qultu nace la arfa annaka ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lalle sai na kai ka gurin annabi sallallahu alaihi wasallam qala sai ce da'ani ka kyale ni fa ana muhtajun wa alayya iyal ya saki irin complaint din da ya jiya na cewa ai iyali ne suka masa yawa menene da sauransu la a'udu kuma bazan dawo ba farahimtuhu wa khallaitu sabilahu sai ni ji tausayi ne sai ni kyale shi kaga yadda sahabbai suke da tausayi ko tauha aha yace fa asbahatu sai ni saki wayuwar gari fa qala li rasulullah sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya saki ce mini ya aba huraira ya kai aba huraira ma fa'ala asirukal bari hata ya kun kai da mutumin ka jiya qultu ya rasulullah sai nace ya ma'aikin Allah shaka hajatan wa iyala ya hausa ki korafi qala annabi ce amma innahu qad kadhabaka wa sayaudu ƙarya hoiki ma kuma zai sake dawa yana dibar dukiyar mutane farasattu salisa ni sake dakon sa zama na uku faja ayhasu min at-ta'ami fa akhastuhu ni kama shi nan kan ni ce wa hada akhiru salasi marratin yau wasu uku kenan annaka tazumu annaka la ta'udu summa ta'udu kullu sai ka ce baka dawo kuma ka dawo lallai yau kan sai na kai ka inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babban alkali kenan faqala sai ya ce da'ani ukallimuka kalimatin yanfa'uka Allahu biha ka kyale ni in hada maka wasu kalmomin da Allah zai amfana da kai da su qultu wa ma hiya sai ce waɗanne kalmomi ne ƙala ya ce idza awaita ila firashika da yau in ka tashi kwanci inda shimfiɗa ka faƙara ayatul kursi to ka karanta ayatul kursi Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum hatta takhtatima al-aya haka cika wannan aya idan kai haka fa innaka lalle kai lam yazala alayka min Allah hafizun ba za ka gushe ba kana tare da mai kiyaye ka daga wurin Allah subhanahu wataala wala ya ƙarabaka shaitanun hatta tusbiha kuma lallai ba wani shaitanin aljani da zai kusance ka har sai ka waye gari fa khallaitu sabilahu sai ni kyale shi fa asbahatu sai ni waye gari inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala sai ce ma fa'ala asiruka albarihata ya kun kai jiya qultu ya rasulullah sai nace ya ma'aikin Allah za'ama annahu yu'allimuni kalimatin yanfa'uni Allahu biha yariya cewa zai faɗa mini waɗansu kalmomi da Allah zai amfanar da ni da su fa kallaitu sabilahu sai ni saki hanyar sa na kyale shi qala wa ma hiya sai annabi ce menene su qala yace idza awaita ila firashika فاقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم وقال لي حيتي من ما غا كذا غا كذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم سي النبي يتي أما صدقك وهو كذوب للي يا فدا مها غسكيا أما هو مقريتي ني الله أكبر تعلم من تخاطب من ثلاث ليال يا أبا هريرة shi Abu Hurairah ka kosan ko da wana kaka wagga tattaunawa tun shekarun jiya kwana uku qultu la nace wallahi ban sani ba qala zaka shaytanun yace wannan shaydan ne Allahu akbar haka Imam al-Bukhari ya rawaito hadisin haka nan Imam an-Nasa'i a cikin al-Amalul Yawm wal Layla haka shi ma ya rawaito shi a cikin wato mujalladi na 1 shafi na 531 don haka wannan hadisi ne tabbatacce da ya tabbatar da gaskiya a bakin makareci kuma wannan malamai suka ce yana cikin abin da ke tabbatar da adalci na musulunci shedan da ya duniya babu maki ga Allah babu maki ga manzon Allah iri ne amma ya faɗi gaskiya annabi ya ce ya faɗi gaskiya don haka ko maki mutum kake kakka yadda ka mai ƙarya ita ƙarya kamar yadda muka faɗi jiya kamar kunwa ce ko wato in ka zuba sabulu ko kuma kilin to za ka ga kunwa kamar shi haɗe mutum amma in ka bashi dan wani lokaci za ka ga duk ya ɓace saboda ƙarya ne in ma ka ɗewa ka ganin komi don haka haka ƙarya take kada ka yadda adawaka wala yajrimannakum shan'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa Allah ce kada kiyayya ku da wasu mutane ko wani mutum ta saka mai ƙarya balarabe na cewa walau kunta aduwwal lil arna fashhad bi annahu yajri ko makin zomo kake to ka yadda yana da gudu in ka to kana bada labari kaga ce zomo bai da gudu ka ce wallahi zomo gudu gare amma shi ko maƙetaci na an fahimta yawwa don haka kada ka yadda ka ainihin aibanta wani dun ba ka so ne ko ba ka kaunate Allah subhanahu wataala ya bamu ikon adalci a cikin maganganunmu to jama'a bari mu fassara wannan aya mu ji me yasa ta samu wannan matsayi sirri guda ne kamar yadda ita ce a azamu ayatan fi kitabillah mafi girman wato aya a cikin alqur'ani me yasa saboda ta kunshi siffofin Allah guda uku Allah subhanahu wataala yana da uluhiyya yana da rububiya yana da asma'u was sifat to duka ayar ga ta kunshe su in aka ce rububiya shine lordship na Allah zama ne mahalicci na wannan duniya ko mai kula da ita zaman sa mahalicci na ƴan adam mai kula da su mai aikata abin da ya so a cikin su ba mai tambaya ta ba mai hana shi wanda yake da dama ya fitar da rana daga gabas ya fadar da ita yamma gobe ya sake dawa da ita can inda ta fito ba mai ikon ya tare ta wannan da ke ruwan sama lokacin da ya ga dama ya ɗauke su lokacin da ya ga dama wannan da a bara an yi zahi ga ramadana yanzu kuma sai ya ce sanyi za a yi babu wanda ya sai canza wannan da in ya tashi ɗaukar rayuwarka ba mai hanawa in ya ce kuma za ka samu wani matsayi ba mai tarewa to shi ne rububiya shi ya yi halitta shi kaɗai kuma shi ke gudanar da ita shi kaɗai to shi wanga tauhidin malamai suka ce har mutanen da sun yarda da shi har kafirai wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda wa sakhara ash-shamsa wal qamara la yaqulunna Allah shi wanga kowa duk dan adam komin taurin kai ne ya san ba shi ka gudanar da duniya ba sun sa akwai wani supernatural creator wanda shi ke gudanar da wannan duniya in kaga wanda bai yarda da shi ba to mahaukaci ne kwakwalwa ta tabu ko cikin philosophers din amma ko su sun san da akwai mahalicin wannan universe duniya kenan na biyu shine uluhiyya uluhiyya to nan ne ake samun rikici tsakanin dalilin shi aka aiko annaba to don da shi yawan ga kunya da cewa ba kukun kai ba to a dawo a bauta mu wannan da ya halicci waɗanga abubuwan to nan rikici yake nan rikici yake tsakanin annabawa da kafirai nan rikici yake tsakanin musulmai masu tauhidi da waɗanda ba su da tauhidi cewa dun da kun yadda cewa Allah shi ya halitta shi kadai shi ke juyar da su shi kadai to in za ku kira ku kire shi shi kadai in za ku sallah ku yi sallah don shi shi kadai ku bauta mai shi kadai kada ku hada shi da komi kada ku hada shi da kowa an ji wannan ko sai na uku shine sunayensa da siffofinsa komi akan gane shi ta hanyar sunansa da siffarsa to Allah yana da siffa Allah yana da suna amma ƙa'ida ce ba za a sa ma Allah wani suna ba sai sunan da ya kira kansa da shi ko manzo sai kira shi da shi duk kyawun sunan nan duk kyawo ne ba za ka kira Allah da shi ba sai in shi ya kira kai ne da wannan suna to waɗannan su ne tauhidi categories of tauhid guda uku rububiyya uluhiyya asma'u was sifat rububiyya kowa ya yadda don babu wani wanda ya claimin cewa su sun ka halarci sama kasar su ko sama su daban take ko kaza kowa ya san ko ba su yin kansu waɗanga abubuwan an fahimta ko na biyu kuma uluhiyya shi kuma yadda da abota mai shi kadai sai na uku asma'u wasifat to ƙa'ira wasu sun kasu sai ka ce ƙila gida uku domin a cikin alƙur'ani nan ne Allah ya tabbatar mana da uluhiyya da rububiyya da asma'u sifat Allah ya ambaci sunayensa a cikin alƙur'ani annabi ya ambaci sunayen Allah a cikin hadisansa sannan ya ambaci siffofinsa suna yana da bambanci da sifa ko kai sunanka daban sifarka daban wani bi kuma akan iya dacewa yanzu sunanka din shine sifarka ko sifarka ita ce sunanka an fahimta ko yanzu alqur'ani yana da sunaye yana da siffofi kaga alqur'an sunansa ne amma alhuda sifarsa ce shari'a yana shiryawa an fahimta ko kai ma za a kira ka da wani suna amma sifarka ce an fahimta ko kila dogo kika sai a ce ma dogo wasu ma sun bashe ka dogo da an ce wani sai a ce wani dogo an fahimta kaga siffar ka ce amma ta koma sunanka amma kuma sunanka daban wani bi ba dole bane sunanka ya zama siffar ka an fahimta ko amma siffa na iya zama sunanka to shi Allah subhanahu wataala abinda ake so da kai kai mai imani musulmi duk sunan da Allah ya jingina ma kai ne ko siffar da ya jingina ma kai ne ko annabinsa to kai imani da wannan ka yadda amma ya hakikanin siffar take ba za ka kwatanta da ta halittu ba jama'a mun fahimci wannan da kyau za ka iya jin wata siffa ko wani suna na Allah ya dace da mutane ko halitta to ka yi ƙoƙarin korewa cikin rayuwarka kada ka yadda ka kwatanta shi da halitta ‘yan adam amma ka yadda da shi kaka kore to sai an ka samu jarabawa cikin musulmi shi wanga tauhidi an yi samun matsala cikin musulmi asma'u wa sifat sai aka rabu tsakanin yan bid'a da ahlus sunna su ahlus sunna su ne waɗanda suka yi imani da duk wata siffa da Allah ya kira kai ne a cikin alkur'ani ba tare da korewa ba za su ce a'a ba siffarsa bace ba za su canza ta ba shine min gairi takyifin wala tamsilin wala ta'til nu'minu biha kama ja'at in Allah ya ce yana da siffa kaza za mu yadda mu ahlus sunna haka ibn taymiya ambata a cikin aqidatu alwasitiyya da imamu tahawi a cikin aqidatul tahawiyya da sauran littafai na aqida da anka gina akai to sai aka samu wasu in suka ga wata siffa ta Allah ta yi kama da ta mutane sai ce a ba shi aka nuhi ba ba su sani ba an bayyana ko to baiwa Allah faɗi abinda ba za a gano shi ba koko sai aka samu shabbaha su kuma su kamanta siffa Allah da wani to wannan babin jama'a yana buƙatar karatu shi yasa karatun tauhidi ya komi yawa kuma da shi ne ake rikici da mutane duk lokacin da an ka ɗauko za ka ji wani ya ce kai to Allah ya ɗauko maganar sallah da tsalki mana mutane ai sai an fahimci na harkon sannan aka dawa ga maganar sallah da tsalki to za mu ji wannan aya ta tabbatar da siffofi na Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ce Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum ka karanta Allah wanda kabar ne na mubtada ma'anar shi shine huwallahu shine Allah la ilaha illa huwa babu abin bauta da gaskiya sai shi jama'a bauta ba wai ana nufin sallah ɗaya ba ba azumi ɗaya ba ibada yawa gare ta ibada ita ce duk wani abu da za ka yi duk wani aiki ko magana ko ƙudurcewa a cikin zuciyarka a lura da kyau al'ibada duk wata magana ko aiki ko abin da ka ƙudurce cikin zuciyarka da niyyar samun lada bisa ga karantarwa annabi to bai halatta awa kowa ba shi sai Allah kaga shi ba sallah ɗaya ba shi yasa malamai suka ce kaga addu'a ibada ce kaga jin tsoro ibada ne kaga fatar samun rahama ibada ce kaga yanka yanka dabba wannan ibada ce kaga alwashi ibada ne sai sa ibn abdul a cikin usulus salasa duka ya jiro su annazaru alkhawf arraja'u ga sunan kuma kowane na da hujja at-tawakkal dogara ba a dogara ga kowa sai Allah to dukkanin waɗanga abubuwan ibada ne ba awa kowa su sai Allah su waɗanga su ba ma sai an ce ba sallah azumi zakka hajji ka san ba wa kuwa su to akwai ibaru ba su da ibaru ba kaga in ka shiga musiba ba a son ka kira kowa komai matsayi ne sai Allah shi kadai kakka ce ka kira mala'ika jibrilu bawa ne na Allah kakka ce ka kira annabi muhammad bawa ne na Allah shi ma in ya shiga musiba Allah ya ka kira to kun ga ina karkici da wasu in ka shiga musiba kakka kira dan foriyo dan foriyo yayi yaki ɗaya ɗaya har kusan 20 ka karanta infaqul maisur duk ya tashi Allah ya ka kira don haka ba a kira nai ba a zuwa hubbanin shehu a zauna inda kabari ne ana roƙon albarka za a aurar da wata ko za a yi wani abu Allah aka roƙo to wannan fa sai mutane su ce to kuma ka ce shehu bai da albarka kenan an fahimta kun ga inda rikicin ke shigowa shi an rikicin da annabawa sun ka samu da mabiyansu zo su ce musu ba a kiran waɗanga mutane da kuka kira ku kire Allah shi kadai sai su tadda hitina ba a yanka don aljani ya ce bai hita sai an yanka ba a yanka don Allah ɗaya aka yanka ba a dogara ga kowa sai Allah kakkacewa ne ya ƙi taimakonka ɗan uwanka na ya ƙi taimakonka dogara ga Allah wabba shi wallahi bai iya wadata ka duk wanda Allah bai wadata ba wallahi babu wanda ka iya wadata shi sannan kada ka rinka ganin laihin mutane akan arzikin da Allah bai baka ba shine an tazummahum ala ma lam yu'tika Allah yana daga cikin tauhiri yadda da cewa Allah ne abbai kaddare ka samu ba to tawakkali shi ma ibada ne jama'a in muka ce za mu yi bayanin wai tauhidi game da uluhiyya to za mu yi tauhidi haɗi gare amma dai alal aqal la ilaha illa huwa shine ma'ana babu abin bauta da gaskiya sai shi kadai to sai Allah ya ci gaba da bayani akan siffarsa yace huwa shi Allah alhayyu ne rayayye ne alhayyu rayayye to ai ko kai rayayye kake to nan za ku gane idan ka ji wani dan bid'a ya inkarin wata siffa da Allah ya ambata kai ne da ita shi yasa ibnu taymiya ibnu taymiya ya huskanci kalubale akan yadda ya rayar da tauhidi na asma'u was sifat saboda sai da su kai suna zargi ne suna ganin kamar ya kwatanta Allah da halittu an fahimta akwai lokacin da suka ce ai ibnu taymiya ya hawo minbari yace ai ya daga hannu yace haka Allah zai masama domin Allah subhanahu wataala a cikin alqur'ani ya ambata cewa ranar alkiyama zai nadi sammai bakwai la ilaha illallah to sai ibnu taymiya suka ce ya nada takarda ce da kun ga haka kun gane dun je su kara mai ƙarya alhalin ba haka nan bane siffa Allah koda ka ta yi kama da ta dan adam to ga suna ne sun kai tarayya amma ta sha bamban yanzu na Allah ce alhayyu shi rayayye ne menene ma'anar rayayye ne ma'ana rayuwar da bata taba riskawa babu ba kai yanzu rayuwarka an yi lokacin da baka nan to shi Allah rayuwa ta bata taba riskawa babu ba ko ba za ta kare ba kai ko za a yi lokacin da zaka mutu to in kaji an ce yadullahi hannun Allah kanka ce irin naka shi yasa ibnu taymiya ce ku yan bid'a da kuke kore ma Allah siffofin da mun ka tabbatar mai to ba ku kore ba sai da kun ka kamanta kamantawa na kun kai sai kun ga su yi kama da na mutane sun hankuri ba ku fahimci bayanin ba ma'ana ku da na ce a ya za a ce Allah na da siffa kaza to kamantawa na kun kai da naka sai ka kore ma Allah mu ko ba mu ko kamanta ba shi yasa ba mu ko ganin duk mun ci Allah na da hannu to ba mu ko kamanta da namu hannu ba duk mun san ba iri ne na ba kun bayan ibn tamiya shi yasa ya ce wa ayatu sifati umirruha haqqan kama na qalat tirazul awwalu a cikin lamiyarsa da aka tambaye shi menene aqidarsa yake ta ya sa'ili am madhhabi wa aqidati ruzqal huda man lil hidayati yasalu hubbu sahabati kulluhum li madhhabu wa mawaddatul qurba biha atawassalu ibn tamiya na bayanin aqida ce da aka tambaye shi yace duk ayoyin da suka zo game da siffa Allah na yadda da su zan karanta su yadda suka zo misali Allah ya ce ar-rahmanu alal arshi stawa Allah mai rahama ya daidaita sama al-arshi al-arshi ina take tana sama to zai yan bid'a sai ce a ba za a wa Allah makani ba in an ka ce Allah na da yana sama kaga an takaice shi kenan can sama washi at tunanin su to ga ka'idar tauhidi ba ka kawo tunaninka a cikin lamarin addini ba dai Allah ya ce yana sama ba kamar ta yana sama ar-rahmanu alal arshi stawa Allah mai rahama ya daidaita saman al-arshi kawai ka yadda ya yake can Allahu alamu wai kun san tunanin su in an ka ce Allah na sama philosophy ne to an ka ce Allah na sama kaga an takaice shi ga wani wuri kenan daban sannan wani wuri ya tattara ubangiji kamar yadda kai in ka zauna nan ka wani tunani ne kawai a to sai to sai daman fa ma za ba adal haqqi illa dhalal da ka bar gaskiya sai ka rasa makama to yanzu shi Allah ya ce ga inda kai ko ka ce a ba ta yake ba to yanzu kai zaka samu Allah inda yake to sai sun kakkasu wasu ce Allah yana ko ina cewa Allah na ko ina kai zaka gaba abu ne mai kyau kuskure ne in ka ce Allah na ko ina bari a dawo maka tafsili kaga yanzu ka ce shi dai Allah ya ce Ar-Rahmanu alal arshi stawa Allah mai rahama yana sama al arshi sai ka ce Allah na ko ina don haka yana sama yana ƙasa yana kudu yana arewa yana gabas yana yamma to toilet fa gidan giya fa mashaya ko duk kai da kanka zaka ce a to wanda ta aika za ka ka ka walwalin fatawakka ka ce yana ko ina fa to mu ahlus sunna mun yadda Allah ya ce Allah na sama amma ji ne da gani ne duk yana gani abin da ka faruwa ko ina me ya matsala ciki to sai sun ka ce a Allah bai sama bai kasa bai kudu bai arewa bai gabas bai to ina yake kaga sun kore don haka da ka ba gaskiya shi yasa wani malami gusau yake Allah ya kara mai lahiya yana da kokarin rubutu ya rubuta littafi duk lokacin tun muna secondary school muke ta abun gada wasu haka saboda muna kulliya aka ga irin waɗannan abubuwa to ya rubuta littafi ira da hamsin na kaulan min aqwalis salaf wato maganganun malamai kusan hamsin magabata waɗanda suke tabbatar da Allah na sama al'arshinsa sannan ba a san wani sahabi guda da adda fahimta Allah na wani wurin ba al'arshi ba babu sahabi ko guda hadisai sun yi shurin masaki da ke tabbatar da kasanto Allah sama sai bayan ƙarni kusan na 400 ne an ka samu wasu waɗanda tunani to duk ka aji fahimta sabon manzo Allah ka dawo ga fahimta te to ko sai da suka fassara ayoyin gana cewa da ke cewa Allah na sama sai su ce a ar-rahmanu alal arshi ai istaula Allah ya rinja sama al'arshi ne in ka ce in ka ce to ai lokacin da an kai Isra'i da Mi'raji da Annabi na an ka tai da shi inda an ka tai da shi inda Allah sai su ce eh ta Allah ya so ya gana da shi ai dan ya gana da Musa yana ƙasa kaji tawilin su wallahi wata rana akwai wani aboki na hango yana ce abinda nike ji in tuna har yanzu muna tare sosai don ina har yanzu shi bai dawo yana yana yana bin tafarkin wacce aqidu sai lokacin jalalaini wanga domin daga cikin hujjar da suke kawo suna kawo shubhat Allah ya ce ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisu ce Allah ce ba wasu mutane uku ba ce Allah ne na hudun su ba wasu na hudu ba ce Allah ne na biyar ba wasu na biyar ba ce shine na shidda Allah ce ko sun yi haka shine dai cikon su in ma sun kai 100 to shine na 101 kaga wannan zaka ga a zahiri kamar eh magana suke na haka take amma wa fassara ta haka duk malaman tafsirin suka zo cewa suka yi ai bi ilmihi yana tare da ku amma da ilimi ne yanzu duk abin da muka yi na Allah na ganin mu kamar yadda yake ganin waɗanda Asakwato da Kano da ina da sauransu amma da zati ne a in banda shi ya ce ma annabi Musa da Haruna ku ta inda Fir'auna ina tare da ku amma yace ina gani ina ji ina gani kaga ya fassara wace irin tare rashin fahimtar Qur'ani ne kawai to don haka wata rana sai ya ce mini ce yanzu ba fassara ta za dauka ba dauko tafsirin da duk kai da shi duniya sai dauko tafsirin jalalaini imam suyuti yana bude ya ga imam suyuti ya ce bi ilbi sai ya riki ni ce kawo ya riki mun kai ta haka ne ya kima ni tafsiri in gwada mutane sai ce to kun ga ya fadi wata rana na zo gidansu ne bai yadda ba sai dauko min littafi da shehu usman ya ce ga ya ko shehu usman ya ce Allah na ko ina sai na dauko ana budewa yace nice karanta da kanka ya karanta ka ji adalci saboda shehu dan hori shi malami ne ya sa abin da yake duk shehu usman na da wata ka'ida ko a ce wata dabi'a cikin littafai ne wani bi malami in yana sauri yana yi haka ne ya kawo maganganu biyu bai rinja yadda guda akan guda ba kaga wani zai je ya ce ai malam ya ce abin da ya halatta shi kuwa ne ce a bai halatta ba kaga bai rinja ba to wannan wani uslubi ne domin akwai malamin da haka ne akwai malamin da zai kawo maganganu biyu bai rinja yadda ko guda ba akwai malamin da yana kawo kuma zai bayyana da ra'ayin shi an fahimta turan da mai rinjaya da ra'ayi ne bai rinjaya da ra'ayi ne ba to zai ba mutane cikin rikici an fahimta to amma in kana da ilimi da fahimta da adalci zaka fahimci ra'ayin mutum ko bai bayyana ba misali wannan Shehu Usmanu ƙarshen Nurul Albabi game da duka a gaida wani sai ya ce wal inhina wa inda tahiyya durqusau a gaida wani ce bid'atun muharramatan ijma'a yace bid'a ce muharrama bisa ga ijma'i yace wakila amma wasun ce eh yace li hadisi anas saboda hadisin anas alladhi rawahu tirmidhi wanda tirmidhi ya rawaito kaji shehu yace bid'a ce muharrama ijma'i saboda hadisi sai ce wakila man yajuzu wasun ce ta halatta sai kyale kai yanzu dun adalci an ka ce ma wace a fahimta shehu usman ai ko bai ce ba ga kaza ka san ta farko ita fahimta to yanzu nan ko sabon da shehu yace sai shehu yace wa qawluhu da zancan Allah ar-rahmanu alal arshi stawa cewa Allah ya rage sama al-arshi yake cewa idan taba'ana tariqas salaf in muka bi tafarkin magabata salaf Allahu akbar yace fa nusbitu haka ma ja sai mu ba aya yadda take cewa Allah ya sama al'arishi wa in taba'ana tariqal khalaf idan muka bi tafarkin waɗanda suka zo baya kuma fa na ta'awwalu sai mu yi tawili fa naqulu sai mu ce istaula ya jaya. Shehu Usman bayan ya kawo magana in muka bi tafarkin salaf magabata ya ce wa hu aslamu kuma ta kubuta ni ce to kai ko jahili an ka ce ga hanya biyu guda akwai yan fashi akwai akwai kaza akwai kaza amma ga guda lahiya lauza kana ka dawo wacce za ka bi ai ka san can zai bi ce ba ko sai ka bata ban yanzu shehu da adda ilimi ya kasu abbai bin wagga ta salaf sai kai da abin ga don haka jama'a babu shakka duk abin da Allah ya tabbatar maka ne ka tabbatar mashi babu wani tunanin ka cewa to ayan ka ce haka nan kaza kaza kaza da sauransu wani mutum a lokacin Imam Malik ya shigo masallaci Imam Malik na karatu sai ce ya imam ya kai Imam Malik Imam Darul Hijra alimul Madina ma qaulullahi ta'ala me zaka ce game da zancen Allah ar-rahmanu alal arshi stawa kai fastawa wai yaya Allah ya daidaita tan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un aka ce fata gayyara wajhu imam malik huska imam malik ta canza ya tsorata saboda wannan tambaya ta yi muni ya zaka tambaye kai fi Allah a lokacin da ya daidaita ya faɗa maka bai faɗa maka ba imam malik ya ce al-istiwa'u ma'lumun ya ce in dai aka ce abu ya daidaita a harshen larabci ana nuhin ya ɗaukaka sama abu don haka al'istuwa a ma'alumu abu ne sananne da an ce maka Allah yana sama al'arshi ba ko sai an faɗa maka ya yake ba abu ne ka fahimta ya ce wal kaifa majahul yaya yake can ba mu sani ba ba faɗa mana ba to ya za ka nemi sanin abin da ba faɗa ba ba wal imanu bihi wajibi yace kuma imani da cewa Allah ya daidaita sama al'arshi wajibi ne Imam Ali yace wasu alu anhu bid'a tambaya bid'a ne yace wala araka illa sahiba bid'a kai ina ganin ma dan bid'a kake fa fa amara bihi fa ukhrija min al-masjid Imam Ali yace ayi waje da shi an kai waje da shi kun ga yadda magabata suke ko mahallin shahi anan ya koyan wa musulmi duka magabata sun ittifaki akan wannan kuma ahalus sunna su ne suke takatsantsan game da lamarin Allah Allah subhanahu wataala ya samu dace ayoyin da ke tabbatar da wannan suna da yawa bayan shi Allah subhanahu wataala ya ce yadullahi fawqa aydihim hannun Allah na sama hannayensu a lokacin da aka wa annabin waya game da Usman kissa ce mai tsawo mun taɓa ba da labarin ta anan in kuna tunawa to bayan Allah ba da labari sai ce hannun Allah ma na saman nasu to zan bid'a ca ya za a ce Allah na da hannu an bayyanta ko muku ahlus sunna zamu ce Allah ya yadu dai ba ta dauka komai sai hannu haka za ka fassara ta in ka ce ba a yadu aka nuyi ba to kai ka canza ma Allah larabcin da yi an bayyanta ka bar shi yadu yadu ya yake baka sani ba amma dai lalle Allah na da hannu hadisi ya tabbatar annabi yake cewa inna lillahi yadan Allah na da hannuwa guda biyu kiltahuma yamin dukkaninsu da mu suke yaya suke baka sani ba in ka ce ka wahal da kwakwalwarka zaka mutu wurin tunani baka iyawa za mu zo mu ji cikin aya Allah ce wala yuhituna bi shay'in min ilmi ba ku iya sanin wai lamarin hakikanin Allah ba ku iyawa ku sawwara yaya Allah yake ba ku iyawa ba kawai ku yadda in ma kai tawilin wagga sun ce to ana nuhin wai karhin Allah na saman nasu Allah zai karfafe su tawili kenan shi aka ce ma tawili ka canza ma Allah abin da ya ce a cikin suratul ma'ida wa qalat al yahudu yadullahi maghlula yahuda suka ce hannun Allah kuntace ki Allah bai basuwa sallah ce ghullat aidihim su dai hannayen su atmake bal yadahu mabsutatani yadahu tasniya ne abu biyu ne both of them ma'ana Allah ce hannayen sa biyu kaga qur'ani karara qur'ani ne fa ba za ka share ayi ba cikin qur'ani haka take to shi sa ahlus sunna sun ka huta babu ruwan su Allah ce bal ya dahu mabasuta ne hannayensa shimfiɗi suke yumfiku kai faisha yana cewa yadda ya ga dama sai su yi tawili Allah subhanahu wata'ala ya faɗa yake cewa ranar alƙiyama yau ma natsuwi sama a ranar da za mu nan naɗi sama ka tsayi sijilin lilkutu kamar yadda ake naɗi takardu kama bada ana awwal khalqin nu'idu kamar yadda muka fari halitta haka za mu sake mai da ita wata rana wani ba yahudi ya zo gaban annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai na zaune hadisi abdullahi dan mas'ud yana cikin bukhari sai ya ce ya muhammad ya kai muhammad inna najidu fi kitabina mun samu a cikin attaura cewa ranar alkiyama Allah subhanahu wataala zai nada sammai bakwai akan yatsa saguda kaji Allah na da yatsa ya take shi yasa wani an ce wani ya zo karatun irin aqida din nan fa bayan tashi ce ma dan uwa ne ce duk abin da mallan ya faɗi na yadda amma dai ban ƙara koma ya ya gane ka ai sabo an fahimta wato rashin sanin Allah din ne kai ahlus suna kare Allah ya siffanta maka kai ne shi yasa annabi ya faɗi a hadisin muslim ranar alkiyama Allah subhanahu wataala zai bayyana sai ahlus sunna za su gane shi don su sun kasan siffofi ne a duniya kai ko da an wade wata siffa sai mallan ku su ta ba haka ne yake ba don haka ranar alkiyama ba ka gane shi sai ku zan cikin kahirai Allah shi kare mu wallahi mallan ko munafikai ba ku ganin Allah amma su ahlus sunna suna gani ne za su gane saboda tun duniya a wada wasu siffofin sa sun gane amma ba za su kwasanta su da kowa ba saboda sun san Allah laysa kamislihi shay'un wa ga ita ce formula da kare an ce Allah na da kaza to kuma ya ce babu abin da ya kama da shi Allah samu dace to wannan bai hudu ya ce mun karanta a cikin yana bayani aka abinda suka karanta a cikin mi littafin su ya ce mun karanta cewa Allah zai naɗi sammai bakwai ya rike su akan yatsarsa ƙasai bakwai akan yatsarsa duk itacen duniya akan yatsarsa duk tekunan duniya akan yatsarsa sannan sai ya jujjuya su yana cewa ainal jabbarun ainal mutakabbirun an fahimta فضحك النبي صلى الله عليه وسلم النبي داريا حتى بدت أنيابه سيد حورون سنقب سنك بيانا عبد الله دان مسعود yace domin gazgata magana gata bai hude in sabo da annabi da dariya me ke tabbatar da wannan magana harisi ne ko to ga ayat qur'ani cikin suratul zumar Allah yake cewa ma qadarullah haqa qadari wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal ما qiyamah قدر الله حق قدري والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه subhanahu سبحانه وتعالى أما يصفون yushrikun سبحانه وتعالى أما يشركون a wannan aya Allah ce ma qadarullah haqa qadrihi yahudawa ba su girmama Allah ba haƙiƙanin girmamawa Allah ce was samawatu sammai gaba ɗai qabdatuhu yawmal qiyama damƙa guda Allah zai musu ranar alƙiyama da mi zai damƙa da hannunsa was sama ay, wal ar- eh, menene wal ardu jami'an qabdatu ƙasa kai damƙarsa ce gaba ɗaya was samawatu yace su kuma sammai matsawiyatun biyamini zai nannade su da hannunsa na dama Allah ce tsarki ya tabbata gare shi daga abin da mashirikai suke hada shi da wani su hada shi da wata halitta wanda a haka wanda zai damƙe sammai ya damƙe ƙasai wai a hada shi da wani mutum guda wanda aka lacewa kun fahimta wallahi sh- shi a hikimar da Allah ka faɗa mana siffofi ne yanzu za mu zo mu ji cikin ayatul kursi yadda Allah yake da girma na zati da girma na iko da girma na isa la ilaha illallah Allah ba wasa bane ba to sai bida sun suka amai da Allah kamar ma ba shi nan in an ka ce yana ji su ce a'a sam'un bila sam'in basarin bila basarin wai yana gani amma ba da gani ba yana ji amma ba da ji ba wai kokarin dai su dai wai mi shi yasa mai iziya karshe ce sam'un bi sam'in go sami'in bi sam'in yana ji da ji wanda ya dace da shi don mai iziya ahlus sunna ne mai risala ahlus sunna ne dukkanin sun tabbatar da aqida ka karanta mai risala shi yasa wai kariba yan bid'a masu ran mutane suna karanta risala fa a muqaddima sai a ce ai lokacin da ya risala yaro na yaro na an fahimta don an ce mai yana da shekara goma sha biyar risala gaba ɗaya aƙid ahlus sunna ta shi yasa daga cikin littafin ahlus sunna ana karanta da muqaddima ta iziya saboda ya tabbatar da siffofin Allah da ma ya zo game da daidaito Allah sama al'arshi yace wa annahu fawqa arshihil majid bi zatihi kuma lalle ubangiji yana sama al'arshin sa da zatinsa Allahu akbar eh bi zatihi an ce ba a ma cewa bi zatihi shi sai da yace saboda ya tabbatar da ya narki hancin bid'a Allah shi kare mu da bid'a duk wanda ya mutu akan saboda an samu mu'tazila da ash'ariyya da eh, maturidiyya aqidu daban-daban da suka yi ta tawilin sifofin Allah wallahi an ce dukkanin su manyan malumin da suka kirkiro waɗannan aqidu lokacin za su rasuwa sai sun kama da na sani shi alhassanul ash'ari da ya kirkiro aqidar ash'ariyanci wanda suke tawilin sifofin Allah ya tuba ya dawo ya bi ta farkin ahlus sunna har ya rubuta al-ibana an usulid diyana ya rubuta ya bayanin ya dawo kan aqidar sahabbai da annabi sallallahu alaihi wasallam amma in banda su an samu su juwaini suwa da suka zo da suwa suna to yanzu kamar sun ya za su isko Allah ba yanda duk siffofin da yace yana da sun kore Allah ya ce kaza sun ce a ba haka nan ba ga kaza ga kaza yanzu alqur'ani ya ce waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa ranar alkiyama ubangiji zai zo sai suka ce a ba zuwa aka nuni ba ya za a ce Allah ya taso ya zo ai ka gani an siffanta shi da siffa ta mutane kaza kaza ta naƙuli sai suka yi tawili suka ce ana nuhin waja'a rabbuka wal malaku ubangijinka zai zo da mala'iku zai kawo mala'iku ba shi zai tawa ba malamin aqida shi yasa ake ta faɗin mutane aqida yanzu inda za ka gano mutane ba su shirye su karanta tauhidi ba su shirye su karanta aqida ba littahi nawa ka sani ma na aqida ba a karantar da su ba a saishe su su ko ba su sai da littafin suna so littafin da aka sai na saboda ba a karatun su yanzu ka tsari kanka ka tuna in kayan makarantar allo ko islamiyya littafin tauhidi na aka faɗa ma don Allah amma littafin fiqh na aka koyar da ku ko islamiyoyi ina faɗin haka islamiyoyi nawa ne an ka karantar da yara tauhidi littafi ɗaya biyu kila zuwa biyar duk mara buka ɗin kaɗai na aka yi an gama shi sai ga yarinya ta ya aure ko ko shi ko ya tsere ya ba makaranta kuma wurin biɗa kaga babu tauhidi amma ana karanta kila da ƙawa'idi a halari har a kai da sala in kayi nisa haka kai askari amma littafin tauhidi shi da a farko littafin da aka karanta babu ko salabus da tsari iyaka ya an yi man rabu kaɗin ga shi ma fa alkhairi na Allah kama don saudiya ta tace shi ta watsa shi ga duniya ga yana ya shiga yan bida shi aka yi musu islamiyoyi to nan za ka gano ba a karanta tauhidi ba jama'a ayar ga tana da faɗi shi yasa kuma tana buƙatar bayani amma da insha Allah duk wanda ya saurari karatun ga da wanda zai saurari shi nan gaba zai dan fahimci haske game da mi siffofin Allah da sunayensa ayar ta kunshi siffofin Allah ta tabbatar da na daidai Allah yana da siffa ta rashin bacci Allah bai bacci kaga dan adam na bacci Allah ce la ta'khudhuhu sinatun wala nawmun kaminta abin da ya kai mu ga alhayyu Allah rayayye ne mun ji cewa in ka ce Allah subhanahu wataala bai da hannu saboda mutum na da hannu to ai rayayye ne kuma ai dan adam ma rayayye ne amma rayuwa ba guda ba don haka siffa ta hannu da aka ce Allah na da ba irin ta dan adam ba laisa kamithlihi shay'un wa huwa samiul basir sai alƙayyumu Allah tsayayye ne akan bai buƙata komi a gurin kowa kowa ke da buƙata komi a gurinsa shine alƙayyu in duk za ku juya ma Allah baya ba abin da zai cutar da shi sannan la ta'khudhu sinatun Allah bai angaje wala nawmun ballanta na bacci abin da ya babbanta shi da 'yan adam kenan haka ina ga dole zamu kwana akan nan saboda lokaci gobe zamu ci gaba da jin siffofin Allah a cikin wannan ayan mu gano a dalilin da yasa ayat ta fi kowace aya girma za mu ji Allah ya ambace yana da kursiyu kujera don ka san yanzu yana da al'arshu garo na iko da sarauta to su ne kuma qur'ani ambata annabi ya bayani a cikin hadisin sa sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah subhanahu wataala ya tabbatar da mu akan aqida ta ahlus sunna wal jamaa aqidatan wa manhajan ya aka ce aqida shine duk abin da annabi ya kudurce game da Allah to kai ma ka kudurce shi duk abin da ya bauta ma Allah da shi kai maka bauta ma Allah da shi Allah subhanahu wataala ya muna gamdakatar ya sadar da mu da rahamarsa wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh